واضرب لهم رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعامله أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترق به نبات الأرض واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تسوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Allah na mace ya wannan amurkai kala da sabon da ya huda na gane min da ne amurkai kala su su yasi kuma ruka akwai ne na wannan akwai yesu kuma ruka ce ce insha Allah yesu halin da su ci ala ga koi biyu ko ko ga bari ka akwai kamin man jadda wajen idan muna kiran malamin mu ya iso a mazaunin shi za a fara muhadara ke da insha Allah da fatan sa
Eh? Eh. Ta. Sama. Na bara. Bisiyarhu. Wannan shi ne. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren bakwai ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin 20 ga watan Agusta 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato masjid al'imami malik ibn anas rahmatullahi alaihi da ke nan a zangon zabarmawa ko sabon zango wani ne daidai zango a nan cikin garin lome a ƙasar togo tare da 'yan uwa masu albarka a mutanen wannan anguwa da sauran mahalarta na wa kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci da muke fatan a gabatar da nasiha insha Allah.
الحمد لله ثم الصلاة والسلام ذكر دائمين على حبيبنا مصطفى وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نبقى إلى الشيخ الدكتور أبو بكر أسكر دكتور أسكر رمضان عليه كتابه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا هنا عليه من تفكير حقا كانوا بدون ربيع الأول هنا عنده جيزا مرفوض سمي تاجي زوي تاجي كتحبو النبي صلى الله عليه وسلم أتر مكة كامدينة أوافق سريدا زاري ورنكا وقت تهلو جيزا مرهنكا دورنكا جدي إتوان تاغنا فيه ya dinga fagane ngo kare gura kul marganta barka da kai to ir wala mushi bana tawura ir ko ta'ala afuje ra wala kasine masjid imam malik ne wura wala kasine songo do me fara wura faga gura gura kul marganta
to abinda zamu yi magana akan sa akwai musadafa da ta faru game da wannan ɗana mu da ya karanta ayon alƙur'ani da sotun kaya a lokacin da yake karanta waɗannan ayoyi a cikin sauraron da muka musa sai na tuna wata tattaunawa da muka taɓa yi a wani mahalli game da waɗannan ayoyi masu albarka labarin wasu mutane guda biyu wata rubdahun masalar rajulaini ja'alna li ahadihima جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الآيات zamu yi wato dan tintintini a cikin waɗannan ayoyi masu albarka duba da zuwa ga ɗimbin fa'idoji da suke cikin waɗannan ayoyi masu albarka.
Albarka ne ko kai rikirin da amin suka lokacin alarma Abdulaziz Abubakar a cikin shehu aboka irkwata da wani ayin kyau kan wasu wata fafila a kati labari alwurhin gafo labari karin afa irkwata ala na nufiri yani irkwata ala na nufirkan da alzaka to ya manyan sai shi kurin ka da gamora aya din a kowar su ne kuka hankalce lodin magani lodin man jikal wazi bai runo kan nga gaba nga kuri hannun kendi ko ko fesa da kan
To, kamar da aka ji karatun da ya yi, kisa ce ta wasu mutane guda biyu a cikin wannan Sura mai albarka, Allah ya ambace ta daga aya ta talatin da biyu har zuwa kusan ayoyi goma ko sha biyu da suka biyo baya, har zuwa faɗin Allah. ووحيد بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ba wai tafsiri zami na ayoyin kai tsaye ba amma muna so ne mu fitar da wasu darussa waɗanda muna fata su amfane mu daga cikin waɗannan ayoyi masu albarka
alfaga ne mantuwa su bai rano wa irgace maudu wani wani kista bora amma kan dai kan yadda kista dingune na zade kan za sura wani ayi wurin suke da yin kanta akwai ayi wai na sami kayyuka a banna
ya ruɗe shi har ya kafin cewa Allah madaukakin sarki har yana ƙaryata tashin alkiyama har yana jin cewa shi ya riga ya sha kwana ba shi da wata bukata har yana cewa ma ko da an yi tashin alkiyama ma to zai samu wani abu madadin wannan da yake da shi a duniya a yayin da shi kuma ɗan uwan nasa yake ƙoƙarin ya masa wa'azi ya ja kunnensa ya masa tankiya ya nuna masa haɗarin irin maganganun da yake yi da irin ruɗuwar da yake yi da abin da yake da shi na dukiya.
Alfaga ne kan mantin tafsir ko kan yura aya ma na bero kan aljibi man tikal burhi ka kan noti sate. Burfa man tikal al-salamu no cimin kolo afa mu man tikal jafarno asin da cimin diyo. Yukul irkwai shahala masallo na bin wani arzikano asila ta asubul kubra mun basare ko kulla amma yau rana bin mun kan sai na gaba kul ir ko ta rani ce torono arzaka anno zargan zargan wani fariyon kan tuni zukuta da wuro burba kullun gwara to kun wani wannan ake kifa wora su kun fa kan gube kan har kun kan da bai su markan an bin wora agbuno kidir kana amiye ir ko do kabu ne musal abokun ni abokin abokan wasu wazo kan a tasara ana samu hungu kayan dogo ka asibabi munun tane jala sai wallahi ba kayan doka ega kuban da herfo kan bayar ka so turko tana ne no mun su fai ne ka tabbatar kare na
a bisa sunnar alqur'ani mai girma baya ayyana sunayen mutane a cikin labaransa sai inda ya zama dole Qur'ani ya fi damuwa da ya ba mu labaran da za su kasance abin ɗaukar izina a gare mu ba tare da an ayyana wane ne ba saboda haka a nan su ma ba a faɗi sunayen mutanen ba amma malaman tafsiri sun laluba sun yi lalube kamar yadda suka saba sun kawo wasu asar wanda suke ishara zuwa ga sunaye ko ta'ayinin waɗannan bayan Allah guda biyu daga ciki al-imamul qurtubi a cikin tafsirinsa yana faɗin cewa wasu 'yan uwa ne guda biyu a makka cikin kabilar banu makhzum kabilar su khalid ibn al-walid radiyallahu anhu har ya kawo asari daga al-kalbi da kuma al-sa'alabi a cikin tafsirinsa wanda ya ayyana sunayensu cewa ɗaya musulmi ne shi abu salama ibn abdul asad da ɗan uwansa mai suna al-asad al-asad ibn abdul asad shi abu salama shi ne musulmi shi kuma wancan shi ne wanda ba musulmin ba
alfaga ne ale borebo lalle kirta ta suruyi ma yi qur'ana la qur'ana min fillah dan qur'an wa ga wan sunna ra bacci on kana ga batu kalite qur'ana sarka ma yoki qur'ana ra da sidina ka qur'ana ku hulu da qur'an ta ta kuli ga ma yoki ale amma alfagi kani ka tafsiro wodo alfagi isabi ka fi siti isabi ka fi siti halan tafsir ke ke ko ke tafsir ne qurtubi ane qurwodin ne murhi kawo manti da cimin ko kono na gani ke farko yawan kabila mu manti kala sahaba din kan attangam ce fattare da ayat tangam aslam dare da wato ka dubi kasi ne kali tubul wali yawan kabila na na ifatta ini ma yake ifa ina sai a aslam sunayen su akwai
sali abu salama ibn abdul asad na shi ne musulmi abu salma ibn asad ibn al-aslam wal aswad ibn abdul asad aswad ibn abdul aswad non shifro kan asjigar na'am a wata riwaya kuma da aka samu daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ba yace wasu mutane ne daga cikin banu isra'ila ɗayan su mu'mini ɗaya kuma kafir akwai wata riwaya kuma ta uku da aka samu daga asa al-khurasani wanda yace wasu bayin Allah ne guda biyu wa kana sharikani wa kana sharikaini fil irth waɗanda suke da tarayya akan wani gado wato mahaifinsu ko wani wanda suke cin gado ya ba musu gado ɗaya yana infakin dukiyarsa domin Allah da hanyoyin alkhairi ɗaya kuma ya taskace yana rowa yana kuma ɗagawa albaga ne amma ibn abbas yan tafsiri ko yawan kokono uwoke manne kala igol ittaade man ka labar no kadde biɓe sabani israilina amma igo alfafo kan wa mun tafsirora a kef kan igol ittaade han kan ka ci gamora alaka man ka ci gamar ganno tubra tubga yim ka be igol itta gamora to ci man ka boro indi ariya gala mamu wani no ka tuwa be gamora hala ko to nan kan alfaga ka ci sai labarin insha Allah Na'am. To, abu na ɗaya daga cikin darussan da za mu iya cirewa a cikin wannan kissa shine ita dukiya ni'ima ce da Allah yake ba bayi waɗanda ya zaɓa amma kuma jarabawa ce. Da haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki bai aibata wannan mutumin ko ya zarge shi don kasancewarsa mai dukiya ba. Sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah wadarai da abin da yake aikatawa na mummunan halinsa. na yadda dukiya ta ziga ta zauna a cikin zuciyarsa ta yadda baya son kowa ya samu baya son kowa ya kusanto abin da yake da shi kuma yana ganin shi ya riga ya fi ƙarfin komai to waɗannan irin halayyan su ne abin zargi game da dukiya halin ruwa halin girman kai halin rashin mai da al'amari ga Allah da jin cewa mutum shi wani na musamman ne amma ba wai mujarradin dukiya ba
alfaga ne dinna aya la sabu wal aya la sabu ne idan ka qur'ana man fayri ke kai alzaka ga wala da fayringa bal qur'ana gaba albursi alzaka kan gobe da ne ko tare hindu sai amma qur'ana fayri ro gobe gorwo dinga iko sai kan wa amon noro non na fafago بطولا كم أدرك إرقيقا أستايا مريم أبدل الإسلام إيقوسا أبدل أنجيكا مغوغون الزكاة يعني نبركوز كم أمون الزكاة جنجامير كوي بيرتي waro kwaire ga ga mata arzaka gano kwaire go amma a cero gano kwaire go
sannan abu na biyu shi arziki Allah ne yake bayar da shi don haka ya ce ja'alna li ahadihima mu su Allah mu muka sanya arziki mu muka bayar da arzikin mutum baya ba kanshi arziki sai abinda Allah ya kaddarta masa sai abinda Allah ya ga daman bayarwa don ya jarabta shi don ya ba da ajiyar arzikin Allah a hannun shi domin shi kansa da bayin Allah da suke kusa da shi da haka arziki Allah ne yake bayarwa alfaga ne ayara irko jala a tabno irse da fadiya kan alzabo nan kulki zuwa irko non ga non buras zam irko jala bangan da kan ungunon na no ferhinka turkuba nan jiyo ya dinga wasu ka irko jala na burasu banan din da alzaka amma kan irko dono daga ba burasai kondomiyon irko jala sai da yarko ta lahun ci sai ka kai yau har zakatin la zami ko sai bora wo da sabta dalilin kan na azan ko hangani bora ta sunan arzakatin fulkar da Allah subhanahu wa ta'ala
abu na gaba shine wato ashe al-iktirar bin ni'am kad ya'udu ila al-kufran dan mutum ya rudu da wata ni'ima da Allah ya yi masa wannan yana iya kai shi zuwa ga mutunce ma Allah har kuma ya rasa imaninsa shi yasa shari'a ta yi umarni da tawazu ta yi umarni da kankan da kai shi yasa nassoshi suka zo game da mutane kar su dinga raina bayan Allah a dan kaga ka fi shi dukiya ko ka fi shi wani matsayi ko ka fi shi wata shahara to ba dalili bane akan ka raina mutane ko ka wulakanta su a za mu cire wannan inda Allah ya ce ya ba mu labari shi yana cewa ana aksaru minka malan wa azzu nafara yace na fi ka yawan dukiya saboda haka kuma ni ne mutum mafi ɗaukaka fiye da kai yawan dukiya ba dalili ne akan mutum ya fi ɗaukaka fiye da wanda ba shi da dukiyar ba wannan darasi ne mai muhimmanci musamman a wannan zamani a lokacin da mutane suke ganin cewa dukiya da wani makana ijtima'iyya wani matsayi a cikin mutane kamar shine kadai wato unwan shine kadai alama na cewa mutum yana da sharafi saboda ka yan uwana masu albarka ina mana wa'azi da nasiha akan cewa mu guji wulakanta mutane waɗanda Allah ya haddace su da darajar su dan muna ganin kamar muna da wani abu da ba su da shi
alfaga ne abu labarin kirkula da cewa da ya mai aya wa alkabir sai ka fomi fomi ta zuko su wala ta ko a garna zama a to da adamin su ce fattare nungura kalamu to nan ka amce fata irko ta da wani ma zama to nan ka a gurbin kai kai fa da arzaka kai ko na no ala gidi kan gurbin su bane da irko ta da mun talibon ala to nan kan a gidi kan bororo zuka bisa ibo su da yau kan sa gidi kan bisa a gidan gwanda arzak gobin da wadda ta abulon da sanwar tana ne ana aksar ni kamala ni ke wani isni arzaka ya isni izai wani san kose wannan na ce na kwai a don dubure ne a ne wulakanci ya dinga bukutar sirrin arzaka a gangan man ya kose ne da himar da sangade ni to kun arzaka da tolin ni ta fattare na wula alfaga ne ko kirkura kulmar ganyawa irin yadda annema ko kirkwai da ne sai ma ga irin don da ko kasin da annema ne
a haka nan za mu ga yadda imani yake da tasiri wajen sanya kallon da mutum yake ma duniya ya zama kallo ne mai inganci nan take ɗan uwansa ya masa wa'azi yace da shi a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin summa sawwaka rajula yanzu nan ka butulce ma Allah wanda ya halicce ka daga ƙasa ma'ana ya halicci asalin baban mu Adam alaihi salam sannan ya halicce ka daga nutfa daga mani sannan sannan ya daidaita ka ka zama mutum wannan mai imani kenan wanda a koda yaushe yake mai da abubuwa zuwa ga asalinsu wanda a koda yaushe yake iya lura da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen hukuncin sa saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin imani wajen sanya wa mutum kyakkyawan taswiri ga wannan rayuwa ta duniya mai ruɗarwa wannan imani kuma baya samuwa sai an yi ilimi an san Allah an san ƙudurarsa an kuma san tauhidinsa
alfaga ne abokin sala ne kan cimin da ko gabin cimin da ko iya ka tabbatar da kanta wurwuro kan kalbino a cikin herkul amma abokin dinga shara kan abokin zarrayon kan alzabin berno amma kamar min da wode ko a cimin yo kan za a hankan doran hamasa a ga kararin a ga wazu halago wannan da sai ku ga kan misaitan bonna nugo kaarde aka farta so ni wani bitekan wala billazi da kowane kannin taka da labu alin taka da gobe ku a tsayin sai ya a tsayin sai hadu ka fito da yawo hankulin dirgar kirkwai ka dirgar kirkwai ka ya da nugo a wani kime ne yau kan gasiri ana wata kafin alzaka da a yi tabbatar da ta yi kan in ko mai shekala in ko ne wani kuno ya di no mo kwalin ye ko shala do bo sa faga ne chimin di ko tsal ya no ka ago alza jini ba kan alza ko ne ko ba fursa su ban alza na
a wajen faɗin sa da yace masha Allah la quwwata illa billah wannan yana daga cikin manyan darussan da ke cikin wannan kissa wanda yake nuna mana shine wato mai da al'amura zuwa ga Allah madaukakin sarki kada mutum ya danganta wata nasara da ya samu a rayuwa ko wata ɗaukaka da ya samu a rayuwa karka danganta ta zuwa ga ƙwarewarka ko iyawarka karka yi irin na wannan mutumin da yake ganin iyawarsa ne ko irin na tsaruna da Allah ya bada labari yana cewa inna ma utituhu ala ilmin in ce ai an bani wannan abin da aka bani ne saboda ilimin da ke tare da ni dan adam ana so duk sanda ya samu wani abu a duniya ya dinga mai da wannan matsayi zuwa ga Allah ɗaukaka ce sarauta ce dukiya ce shahara ce ko wani mansibi ka tabbatar cewa zuciyarka ta koma wajen Allah madaukakin sarki kana mai kankan da kai gare shi kana mai nuna cewa shine yake bayarwa kuma shine ya baka kuma godiya ta tabbata a gare shi faga ne lokacin kallano cimen kwa awazu awazu mun buru inda na ba zama a mori ci fettarela to kul burugo ba kan buru hen go ku donda agdi kan albatsati talfuno agi yalha bai to kul ko ganin taltara kul iso mu burkuma nan ane ma sha Allah la quwwata illa billah hayo iyyata kan irkoi ato ado mo ina koi ko kursi no irkoi sha ala fadde irkoi no jina kai jera ya dinga aiwo kan ya duk irkoi an zata mani ta kulla a baka ne wani ta bisa kan wa ta kun ta sai no irkoi no ku kuma ndu chimen yo ta gandara to wani an wasu sai dar da lafutun dar ne la kan da ko ba ta da kulla kan ba abu da Allah kan dane ya dinga a ge ta kunne ku kai kan ni sa an bin ya wani sibola ta bakan ajana a ge kun dole da ka arsala da ila wala ga yin sun dole da ka kun chimen yo ba
idan muka kalli misalin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a lokacin da Allah ya bude masa garin Makka garin Makka kamar yadda aka sani gari ne da Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga duk wani hari tun a zamanin jahiliya Allah ya ce ya tsare shi li ilafi quraish zuwa ƙarshen ayoyin amma Allah madaukakin sarki ya baiwa manzansa sallallahu alaihi wasallama nasara akan mutanen Quraysh da suke Makka a lokacin fathu Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai shiga wannan gari bayan Allah ya bude masa shi sai ya sunkuyar da kansa bai yi izza ko ya shiga yana nuna isa ko iyawa ba a'a ya sunkuyar da kansa ne akan abun hawansa yana mai risinawa a gaban Allah yana mai tawadu ga Allah mahaliccinsa yana gode wa ni'imar Allah ba tare da yayi girman kai ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana buga mana misali ne game da yadda ya kamata mutum ya kasance wajen tawalu da kankan da kai a lokacin da Allah ya bashi ɗaukaka a nan duniya ko Allah ya mushi baiwa ko wata falala ko wata ni'ima
alfaga ne a gan wata misali kera misali kabbas misali kun annabi ya musu bana ta sallallahu alaihi wasallam a hun ba kunara lokacin da kan kai ko ta'ala kun gono na alhaki sango kan maka kwara din ga batun ga hillatan ne amma kun kuma dole ina annabta sai kwara na ke yo banda irko ta'ala ko ka annabi ya fiska ta makara yeyon kakkilla annabi kamar gan da kafi a gamar da soji ga kwailiyon a gamar da arzaka ta shi ne bubuwar a wa annabi amma kamar kina na sallallahu alaihi wasallam bubuwar ka annabi furmatu kwarala kalkan a gaba koye kan da irin kwai talati kalkan annabi a sabiyo da irin subhanahu ta'ala kufiyo a gaye da kulli irin ta'ala a cikin gurgurun gabo ga wani wo tawali yon babba suna alfaga ne annabi na rasala bafunara wa turka irko tala nan yin ganda da annemu ko in ma ko tarino in ma azabno wa in ma yarko kun sanno kan annemu no musul bon fomo foma haram to na kan nifin kan irko subhanahu ta'ala ka
a cikin fadin sa shi muminin nan da yake masa wa'azi da yake cewa in tarani ana aqalla minka malan wa walada idan kana ganin ni ban kai ka yawan dukiya da 'ya'ya ba fa asa rabbi an yi ni khairan min jannati Allah in ya so zai iya bani abin da yafi wannan gona taka wa yursila alaiha husana zuwa ƙarshen aya yana nuna mana wato cewa ma'aunin karama ma'aunin daraja a wurin Allah ba da yawan abin duniya ba ne ba da aksaru malan ko waladan ba a'a da aksaru imanan wa tawfiqan min Allah wanda yafi imani yafi dacewa da abinda Allah yake so to shine aksaru karamatan wannan bawan Allah yana nuna mana darasi mai girma a nan cewa daraja a wurin Allah madaukakin sarki ita ce imani da kuma dacewa da ayyuka masu kyau haka nan kuma dukiya da Allah yake bayarwa da ‘ya'ya Allah yana iya canzawa ya ba wani fa'asa rabbi an yi ni khairan Allah yana iya baiwa wani abin da ya fi alkhairi fiye da abin da kake ganin ya baka saboda haka mu sanya wannan a cikin mu cewa dukiya da kuma ‘ya'ya da sauran abubuwan duniya to ba su kaɗai ne ma'auni da ake gane cewa wane yana cikin alkhairi ko wane Allah yana son sa ba Allah yana iya ba waninka wani abu daban da yafi wannan naka alkhairi alfaka ne abu mai suwera mu raka ire mu ne ba ga har kasuwa a kimin da wanda za ta fi kan dai dai ibrahim ka ne ta mora wato kan rano tana din woke a shamkan ugo ugo da alzaka ya da nan mu kun gwanda izugo wodin a ganin wasu tulir ko tala kan yonga a ganin abin wasu bisa ma an gani kursai kan manto inda garza wata dinoci mai lukwa na ce na sidikan irkoi da ala kan na alzanne da ya kun kan wakil mun kai gefen da irkoi da jirgi no an kan bisuwoyi ya dino mu kai ne wa kan wani kabora da ne irkoi da ala tana ta zara kwallo a gardane ya dinga ungo ungo su ba shimen yon da gadi ya isko shi wata na ta gadi yau nun bisu sai ya rakuri a faga ne wani sai ir musu ban darasa bambata kan shimen da yau da gadi ya gadi isko shi ala sai yau da gwamnatin kun yi mata herkwan alam to na kada irko sabu bo foyin ko iko sai an don yi sibu ko kai irko ta ala da ni kan bara sai alfaga ne muhammadu ba kar mulka irko ne no masulka ga bada irko ta ala da koriyon no aka bisu wani mazkur ta go ko te te tunda ko yo ko ne ko kan abisul ne annema na'am ya zo a cikin hadisi tabbatacce da ke cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani mutum ya zo ya wuce wannan mutumi ya kasance wanda yake da sutura ba mai tsada ba wanda ba wanda yake kallon shi ya ƙara kallonsa irin wanda idan ya zo waje za a iya hana shi shiga ana wani taro sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me za ku ce game da wannan suka ce wannan ai ba yi da wata daraja wannan ai in ya nemi ceto ba za a bashi ba wannan in ya nemi wata alfarma ba za a yi mishi ba wannan yazo gurin taro na manyan mutane ba za a fashe shi ba bayan wani lokaci kuma sai wani ya ƙara wucewa wanda shi kuma ya ci kwalliya yana cikin sutura ta alfarma yana ƙafafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa sahabbai me za ku ce game da wannan suka ce wannan ai su ne masu gari wannan ai su ne manya a cikin mutane su ake baiwa alfarma su ake baiwa beli idan sun nema su ne waɗanda ake buɗe ma kofa idan su wajen taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a wurin Allah wancan talakan guda ɗaya mai imani ya fi irin wannan mutumin mai kafafa da, da alfahari da kaya na, na, na gani da faɗa to a wurin Allah wancan guda ɗaya ya fi irin wannan cikin duniyar nan gaba ki ɗaya
alfaka ne wani min hunne da kuma hadisi ka tattafa da bukari da muslim na an zo annabi ma sallallahu alaihi wasallam abokum markan da sahabi yani dangane sahabi ko kuka burawo da ma to ki ko kuka kuli ko ko na gudun wanda ra da kun alkurfuka abokum bisa almurari alfankare yadda kan yi sujada ya dinga alfankare yadda kan da ce salkafan kare yau wajen da nawa kirko da sallallahu alaihi wasallam ani ibo no wonne albura wo chinora ina yirko dia ta albura wo a singije ke jundu kula ke malo woro mo asibe sunko do kai kana kuzera mbo woro mo asher ke shukor koga gomnala wala formi chinala ke malasu goro ai burela ko dokar tuno wata dingano ibo bara da la kala ko mo ka bisa albankare hanniyo tan tarzantiyo irgo liya wannan da kai sai a ne gora o kan gudu mo ikora ara ngara jirara ina ai gore go do mono ti no ti su ike kirga ni se gore do mono din al formi je ji gorgi no gore do mo sai ne ko kon te feri ba feri ya ai gore go do mo mai sar go darza de no ala min diha irgo ja sallallahu alaihi wasallam bi se to ko jina ka iska wonne go tankaran tuno a kirkullum ima da ke cikin da ko abin boro wodumo ibor milioma andrinya wodumo nemi dede timende ka ningi hindu kono ngoto harga abis boro muka wogo bidi de darri abisa cikana andrinya wodumo nemi ya dinga timin diyo irko ya sallallahu alaihi wasallam ta su bar ere kulbo zamir ko diya aga dunya le aga la arabi kisi na'am
darasi na gaba shine ad-dunya sari'atu zawa duniya tana da saurin gushewa ku duba yadda Allah ya ce wa uhita bi samari kuma sai aka kewaye wannan ‘ya'yan itatuwa nashi wato Allah ya aiko musu wata musiba daga nan yawaye gari fa asba yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha yawaye gari yana sallallami akan irin dukiyar da ya sanya a ciki irin jarin da ya zuba na na noma da taki da sauransu lokaci guda Allah ya juya abin ya koma kuma babu wannan yana nuna mana yadda duniya take da saurin juyawa al'amarinta saboda haka wannan yana nuna mana cewa kada mu rudu da abin da ke hannunmu na dukiya ko mu rudu da lafiyar da muke da ita ko mu rudu da mukami ko matsayi ko aikin da muke da shi kada mu rudu da shaharar da muke da ita ko ƙarfin jiki ko ƙuruciya waɗannan duka abubuwa ne waɗanda sari'atul zawal lokaci kankani za su gushi idan kuma ba mai amfani da su yadda ya kamata ba irin yadda ya yi nadama to haka za mu yi nadama Allah ta tsare mu daga nadama alfaga ne kissa na irin kan kissa hun bananta irko ta ala kabir sai ko ga dan dunyawo har ko kun kin no ala ka da dika hero bakal kani no to kul kani hero din wasu wasu no kizir adamin da alai irman di kan boro kan gobe ba fomin ne a gobe ne kan kebe ka ne bisa darza bisa ya ci ne bisa ba ya ci ne ka ko zo filin kokarin ta farfili ta mai na ka gobe da sarora girbe ta halalun wani kirabta a nan musiba ana zumin di alfaro ko ko ne firokul marganta a ti kurmus da kuma kaka lokcio dirra kulan ta mai ka agogo da ishe ko agogo da kai da musiba wani mukan lokacin ya dinga faɗa ne an nema kan da bisa lokaci da na dinar hada asino amma ga ta mice ta gwar kokul kaina amma ga ta mice daga mice mai yawo amma ga ta mice yadda ka ta yaga da ya koyi gabar mota
na'am sannan mun ga cewa daga cikin al'adar mutum akwai annadam hina ma ya futul awan dan adam yana yin nadama bayan lokaci ya ƙure masa a inda wannan mutum yake cewa Allah ya ba mu labari yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada bayan dai ya gama waɗancan maganganu na taurin kai da girman kai da butulci da jin cewa ya isa ana mai wa'azi yana cewa ba zai ji ba a rabu da shi da Allah madaukakin sarki hukuncinsa sai gashi nan take yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada yana cewa kai cansa ina ma da bai yi wa Allah madaukakin sarki ubangijinsa shirka ba wannan yana daga cikin ɗabi'ar kafirai da ɗabi'ar masu laifuffuka da fasikai shine yin fargajaji wato yin nadama a lokacin da nadama ta riga ta ƙure ba ta da amfani a matsayinka na musulmi sanda ake maka wa'azi ake maka tunatarwa kana cikin lafiyar da hayyacinka ta wannan lokaci ne ya kamata ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah sai ya karba innahu huwa tawwabur rahim Allah ne yawan karban tuba ne mai gafara ne Allah ka gafarta mana amma idan ka ki tuba ka jinkirta har sai da lokaci ya kure inna Allah la yaqbalu inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawansa matuƙar bawan bai kai gargara ba Allah ka tsare mu daga tabewa alfaga ne irgidi tisala nin sayon kanka ka nin sai iban bada kan la ansiyar dino kanka ka adami sai kan nijin daga bidai da amin adami kan nike fattare bangare ilwazo a wai da kiyata to kun da ku zo ku harfi ni kan misosi ni kan ne lokjo le lanot ne ka kabura sai wata daga alfaga ka tisa biyo wajen kayyau isha da ya wuri mora karkana so barfiri kunnin sai ka burase amma lokacin da burase ka ce sai ya riga da maka ne ni da ni su mai nufa musamman daidai da da jin daga bora da ke faro kan nim sa ka sai kan lokacin la kan asil ka hanse balli wace mai nufa ko kan wanda lakkan am te ne sai kan daga tubu funan zuno bai ga zanin zamanin ka ne sai ni buro ane dinnan bai don man shirka da yarko tuwar da da yarko kulla amma lokacin da kan ago kafin la fada da lokacin da har shi kusino har kusino ba ko bi ko Allah kan sai alai zama annabi ma sallallahu alaihi wasallam ne adam yanzu kun aga halalar sai ko jara ta wantu tarbar da kafin hun do ba so a wankar kullana amma da dai hun do so kar kullana in ko ka kirni ko yin alami ban dai sai lokacin ba da ko kun zo ko ga Allah wannan kisa ta bayyana mana wata ɗabi'a da mutane a cikin fadan Allah walam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira zaka ga Allah ya maimaita irin wannan a can cikin kissar Qarun walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana min almuntasirin a can wato su mutane suna zuwa su kewaye mutum su dinga mishi bambadanci suna nuna mishi kauna a lokacin da yake da wani abun duniya sarauta ko ɗaukaka ko dukiya ko makamancin haka amma da zaran wannan abin ya gushe ya bashi to zai nemi kowa ya rasa sai za a bashi shi kadai daga shi sai halinsa shi sa Allah ya ce walam yakul lahu fi'atun yansurunahu sai ya wayi gari ba shi da wasu tawaga da za su taimake shi min dunillah kuma bayan Allah kuma kana muntasira da dai bai kasance abin taimaka masa ba wannan ita ce ɗabi'ar mutane saboda haka a lokacin da kake cikin sharafinka a lokacin da kake cikin zamaninka da ganiyarka karka ruɗu da taron mutane ba za su iya maka komai a gaban Allah da zaran wannan mukamin ya gushe za su gushe su baka wuri da zaran wannan falalar ta barka za su barka za ka yi mamakin yadda za su zama ba sa tare da kai a bayan gushewar falala ko da wakar da Allah ya maka ta duniya albata ne fa wani kista ora irgo wanne kai kan fadance ci ne fadance wani ne ko su ko kan mu su ba gore ko iga barkan da ni lo lokci da kai ko tala an ji ma ko da amma yin baki kan boro lokci kan fare ton asar ka kuzun babu aye banda an gor babu nara kana ta me ka agdira agce fulluko gore kan wato ne idan ko ka kai hikimin diyon tayo wore wani gulmar ka ta shirar funaka alfaka ne ya ne ne ko ta raka ta islawo misalo ai wala fir'aun ni sara wato kan zo fir'aun ko ko shi wala harora numan dikan ba da ke ba ko shi no kan kai kafa ba ya dinno adabi zufu kul a hon ba kunara da dai lokacin da kan abin da annabi ke koi zufe da fada ke yi barkata amma da dai annabi ba da in ku shara na da rai ne to kun a gashin din gihin ne a su ku kan gaba ba erkan wazo da shi gihina a sai har babu ko sola sai lokacin da lahiro da nokka gihin ku ko ba fa kushi lokacin gaba ba wanda alfaga ne siyar da fadaje kanka to dai sai furta dai sai fasal dai sai ya kine e wanda ya ba to yi bore wo su yanyi mi jakkar ko tana kana mi yanda bore wo du wa in te bore ko kan ka kine ko tana kan yalla amma da dai in wodi in ko tana bai ta targa an kurka an nema ban yiri ce shi ko ko fara ku da shi dan haka ya kai bawan Allah ya kai mai saurare na a koda yaushe kai riko da igiya Allah kai riko da addinin Allah kai riko da taqwa ga Allah madaukakin sarki fa innahu rabbuka alhayyul ladhi la yamut Allah shine alhayyul qayyum rayayyen sarki mai karfi wanda a koda yaushe zaka same shi a inda ka zace shi idan ka yi mishi zaton alkhairi zaka same shi yana baka alkhairi idan ka yadda da shi ka dogara gare shi zai amintar da kai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka kar ka dogara da mutane su ma bayi ne kamar ka waɗanda ba su da dabara ba su da ƙarfi ba su da ƙudura ka kasance mai dogara ga Allah mai komawa gare shi mai miƙa al'amuranka a gare shi za ka same shi a koda yaushe rayayye wanda baya bacci wanda wani abu baya fita daga sha'anin mulkinsa da ƙudurarsa karka yadda ka jingina da bayi maimakon Allah maɗaukakin sarki karka yadda ka ruɗu da yawan taron mabiyanka ko taron masu ziga ka ka manta da hukuncin Allah maɗaukakin sarki karka yadda ka ruɗu da mutane waɗanda suke maka suke suke ɗaukaka ka suke ziga ka ka manta da cewa Allah yana da sunna ta ɗaukaka abubuwa da sauke su babu wani abu da Allah zai ɗaukaka face shi da kansa sai ya sauke shi.
alfaga ne ya ji noma kwai ne yamar yau ka alfaga gari yamar testa wacce bandara ina ta illa a kukul an nemi gwamnati a cikin da sai fadan ke ji margani wani shi margani ka ya zuƙi irkwai karfaka ci irkwai a ne irkwai a gan wasu su adabai su kukul irkwai din ga kai da sai nan kan adabai su ko shi ka kai ಅದೇ ಮಂದಿಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಪೋಯ ನುಹನೋರ ಪೊಲಿಕೆ ಶಿಂಗೆ ಮುಂಗೆ ಪೊಲಿಯಂತ ನುಹನೋಕ ಮೊಲಸರಿ ಅರಾನಿಕ್ಕೆ ಶಿಂಗೆ ಮುಲ್ಗೆ ಖಾಯಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಗೆ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಪನೇಗ ಅರಾಮ ಇಚ್ಚೆ ಶಿಂಗೆ ಮುಂಗೆ ಮುರಾದ ಹಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಕೊವ ಅಸ್ಬಾದಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖೆ ಚೌಕಿಲ್ಬೋ ಇರ್ಕೊ ಸುಬಾದಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮುರೋಣ ಅಸ್ಲಾಂತರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮುರೋಣ ಅಕ್ಕೀದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ ಇದೇನು ಓದೆ ಓದ್ತಿ ಇರ್ಕೊಯ್ ಹೋಗಿ ಕೈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನರ alfagarin adabin suke ana wata a bakuna kulmar ga samu gori wancan sai na tabbatar ku shawarar da ramar addina mu al'addina ne sangile yani al'addina ne sangile hankan ba an kuma sai to kun na kun kan abun da ko me da irin bashara mu kai asilon amma musulun kantar fadan shiga ba ni jami adam ya zuwa alƙarsa kwale ko ba ni jami ne kun ma da ba ka irin bashara ko sai na mantaka alfaga ne lugun wata hada mu insha Allah
To haka za mu ga waɗannan ayoyi masu albarka suna mana jawabi ba wai kawai akan dukiya da halinta a duniya ba. Waɗannan ayoyi sun karantar da mu wata matsala ta aƙida ita ce wato miƙa al'amari ga Allah akan cewa shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa. Waɗannan ayoyi sun karantar da mu kira zuwa ga gode ma Allah akan ni'imominsa da hani game da mutuncewa Allah akan ni'imominsa waɗannan ayoyi sun karantar da mu abin da yake faruwa da ɗan adam na ruɗuwa da wani abu da ya samu a duniya da kuma akibar irin wannan ruɗuwar sannan sun gaya mana hakikanin yadda duniya take jujjuyawa da kuma cewa ƙarfi da Allah yake ba mutane a duniya ba shi da tabbas da kuma aikibar mutumin da ya butulcewa Allah bayan Allah ya mushi ni'ima.
Da faga ne ya gobe fi illa ta da aya bai cewa ne. Yan gari ne ka yi ka tafiyar ba don ce mutum ne. Amma ikul ma ne ne da yake bishiyar ko bai nau. Abu ira alfaga na abin cewa na akida. ada musgurdo akiri kallo be kan in ko tala na mo non funo ngata yalla no ko de ko tala na gabi si barbare aya ni e kirte wala e kisa ni e kirte wani kan gol mu gole ya marin dukofi ba da ne mai kan isada ba da mai kan isada so ba lo ka faka ko so ba fun mo ka isada o abdul mama ce da ba da ba fun mo ka yo isada to afaka ne mo gole ya marin dukofi aya yace bilse mo ko ta al-dunyawo macen ban ciwo ko kuliliya na an da ya ga wani wani na kawar mai an goyon cini hannu muka hannu an kun zari hannu lara na ko kuma da ya da cin na an da ya gona ya da ya ko kun kan an da ya rana sai am sun dirganin din wani addina mu tabbatar da wa arsalam da ko kun kan ce ko su da ya arsalam tarabo to kula ya rani mun cika cikin mu a gaba mun gaji ir koi a mun gaji adam sarai a mun gaji kofar koriya kofar koriya kokar bariya ne wala faga kokar hanna amal gai kokar hanna ya dinga atlantira da yake mu ko ruwa fakin na'am
to jama'a masu sauraron mu ina ganin zamu ja akalan wannan sashi na tattaunawa a iya nan muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka faɗa ya ba mu ladan abin da ya dace da daidai ya kuma gafarta mana kurakuran mu ya sanya mu cikin bayinsa masu gode ma ni'imarsa masu tabbatar da tauhidi a gare shi kar ya sanya mu cikin bayi masu mutunci Allah ya ji kan magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi assalamu muna sanya albarka a rayuwar mu da sa mu zama lafiya godiya ta musamman ga dukkanin yan uwa da suka yi sa'ayi wajen ganin an yi wannan tattaunawa tun da kan a sheikh Abdulhamid jagoran mu da malam mai sunan babana malam Abubakar ah, Abdulmumin mai fassara da kuma 'yan social media da sauran masu saurare ina wa kowa fatan alkhairi sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah jazakumullahu Allah ya ce barkar rahman fika